لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara sake haɗuwarmu a markas ahalu sunna al jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha shidda ga wata na sha'aban hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da tara wanda ya dace da biyu ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas a yau insha Allah za mu yi darasi na talatin da tara a cikin littafi alwajiz fi aqidati salaf salih darasi na 39 insha Allah za mu tashi yau al-asl at-tasi asali tushi na tara a jerin gwanon wannan littafi alwajiz fi aqidati salaf salih yau zai magana za mu shiga magana kan عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت والخلافة عقيدة سو جمدا متين صحابي أوجن أهل السنة da matsayin ahalul bait da maganar matsayin khalifofi a wajen aqidar ahalus sunna wal jama'a yace wa min usul aqidat salaf salih ahalus sunna wal jama'a iya daga cikin asali ko tushe na aƙidar magabata na ƙwarai wanda aka sani da ahalus sunna da jama'a cikin aƙidarsu hubba ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa salamatu qulubihim wa alsinatuhum tijahahum wa bughd man yubghiduhum لأنهم كانوا أكمل الناس إيمانا وإحسانا وعزمهم طاعة وجهادا عقيدة أهل السنة والجماعة حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سن سن صحابي سن صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم وسلامة قلوبهم haka ahalu suna zukatansu suna a cikin aminci sun kame harshensu kai zukatansu wa alsanatun da halshensu da zukatansu tijahahun kenan suna da kyakkyawan zato bangaren a zuciyarsu suna kyakkyawan mana suna wa sun kubuta daga mugun zato ga sahabbai halshensu ya kubuta ga mugun magana ga sahabbai shi tijahahun kenan bangaren sahabbai sun kubutar da halshensu zukatansu game da bangaren sahabbai wa bugu ta manyan bukidin kuma suna kin jimme kin sahabbai me yasa hakan li'annahum kanu akmalan nas imanan wa isana domin su ne suka yi kowa cikan sahabbai kenan su suka yi kamala a cikin mutane imanin su ya yi cika kuma kyauta wasu ta yi cika wajen aiki na kwarai ne wa azama muta'atan wa jihada domin sahabbai suka yi kowa girman biyayya ga Allah suka yi kowa jihadi fi sabilillah wa qad ikhtarahum Allah jalla wa ala wastafahum bi suhbati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya zabe su ba karnon zaɓi ne ba Allah ya zaɓe su Allah mai girma da buwaya ya zaɓi sahabai ya tsarkake su game da zama abokantakal annabi sallallahu alaihi wasallam wani hamada risalata wani hamada risalatahu dan dokan manzancin da manzan Allah zo da shi wata biliri halin nasu a ɗauki abin da ya zo da shi su isar da abin da ya zo da shi ga mutane wa qadim tazu bi shay'in lam yastati an yadrikahu ahad min min min man ba'dahu mahama balaga min rifa sahabbai wa qadim tazu mana sun bambanta bi shay'in lam yastati an yadrikahu ahad min man ba'dahu sun bambanta da sauran mutane da wani abu wanda ba mai iya riskal babu wani daya da zai daga bayansu zai iya riskal matsayinsu diyan da ya kai daga matsayi baka kai matsayin nasu dole da bayan sahabai duk matsayinka baka kai matsayinsu ala zai ma tambihi menene suka bambanta da shi wanda koda wani ya zo daga bayansu duk matsayin shi ba zai kai ga su ba yace huwa at-tasharrud bi ru'yati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'asharatuhu wa sama' hadithihi wa akhadha ad-din minhu qattan tariya babba abin suka babbanta da shi mai samu su daga baya shine sun at-tasharruf ana sun samu at-tasharruf matsayi na daukaka da ganin manzon Allah da idan su ko no kashe ba ganin shi ka kare idan lahira yaje mai kariya kuma ta gashi hili kire kire idan ko amuri kenan ka ganin shi kenan sun samu ta daraja ta ɗaukaka da ganin annabta zama wa ma'asharatu da zama da shi ba su ma hadisi da jin magana shi da kunnansu wa aka taddini min kantar tsariyan da amsar addini sabo kwan ba shi ɗanye birnin sabon zawa gangariya ba wani kwana ba wani saɓani haka ya ce haka suka yi kuran wannan ba mai kai ga wani matsayin ko mu matsayinka baka kai baka samu wannan matsayi wannan shine yan wa aqidar ahlus sunna wal jamaa malama gabata kaga anan inda har cewa wannan zai iya ganin shi ina ne ka sabe kenan ka ga shi kuma ya baka wani abu kaga ka sabe kenan shi da kamar magana da wannan cikawa hafiz ibn hajar cikin fatul bari cikin abin da yake kai kore magana ganin shi iri-iri irin wannan abin da ce ya za a kenan a yanzu idan waɗancan akwai shubuhi wanda malamai suke kawo da su ganu inda har cewa akwai damar ganin shi kiri-kiri kenan har a yanzu a ce kenan akwai sauran sahabbai dan me sahabi wanda ga manzana da idan shi ya imani da shi kenan har yanzu akwai sahabbai kenan har akwai sahabbai sahabbi ko kuma kullum a samu sahabbi kenan inda har akwai magana da ba shi sahabi wanda ya gan shi ya yi imani da shi shi ne sahabi sai wani zuciyar ya gan shi kenan ga musu kenan samu sabon sahabi cikin abin da ya kawo kuma da maganar cewa inda har zai yi wani ya gan shi mai hitan wannan al'umma bayan nan salasalama su abubakar sadduka su umar an samu manya-manyan rikici rashin fahimtar juna tsakanin sahabbai wanda hatta kanu bangare ma an samu daga hammata amma maza Allah kuma akan wani wata wani fahimta ce inda har zai zo ya wa kirkiri ai da hebe ta kai jama'a ga wani mai gaskiya ga mara gaskiya abinda kuma sabab ba aka kashe mutane kan wannan wannan rudin akai balla inda har zai yi akwai kamar su akwai kamar su shi wani ya cikin ta abin da ke kuran kan maka aiki da shubahar masu ganin waye zama kuma wannan bude kowa ga yan cuwa-cuwa da addini ga yan damhara wannan kowa ta buɗe masa kowa ka kowa zo kwana biyu wannan ta zo mace ta zo namiji ya zo kuma da biya ga mutumin kirki ba ga mutumin kirki wani ce ga nan duk mai ga wani kuma tsakarana tsakarana wani ma san shi dan duniya ne kulkiri duk ga mutanen kwarai ba wanda ga annabi shi wai shi ne Allah ba wai kyauta ce kita da zaɓa da ke mutane kirki ba mutum manza ganin annabin ba dan wa Allah shirin da mu ya ce kenan sahabbai sun samu wani abu wani matsayi wanda babu wanda ya kai ga su duk matsayinka baka kai ga nan ba baka gan shi ba baka zamana da shi ba baka ji maganar shi ba kuma addini daga wajen ka amsa shi kusa kuma gangare ya kai tsaye ne gantan tsariyan sabubbun yace was-sahabatul kiram kullum udul bi ta'dilillah ta'ala wa rasulihi lahum sahabbai dukkan su adalai ne kuma nan Allah ne ba su wannan daraja ba su matsayin adalai haka manzon shi ya musu wannan shaida wa hum awliya'ullah wa asfiya'u asfiya'u wa khirati min khalqi sune masoyan Allah zababbun na Allah hiyayyu a cikin halittun Allah wa hum akhadha hadhihi al-umma ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam ala al-itlaq kuma sahabbai su ne mayita a cikin wannan al'umma bayan annabinta bayan nan sallallahu salama ba mai daraja din ta sahabbai su ne iyaka daga annabi ya sukura babu wani kaidi wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa akan sahabbai yace domin kada Allah tabaaraka wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ألا ما جرما دبوا كيتشوا شكن توبة آية تقري والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ألا هنا يبان أن غبا غبا أن هرقو نمهاجري da yan warko ansar kuma walazin taba'un bi isan da wanda suka biyo bayan muhajirai da ansar da kyautatawa bin hannun su kenan wannan gaba da ya'yan bayan su kenan Allah ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ya yarda da su Allah ce shi Allah ce kun lisan Qur'ani ne radiyallahu anhum wa radu anhu su ma sun yarda da Allah ko sun yarda da sakamako da Allah zai bar su dan sun yarda da bin abin da ya zo da shi da aiko musu وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار كما وإن بان لابر الله يرسو كما الله مستتل جدا جاء الجنة wadda ƙoramu ke gudana ƙarƙashinta kuma nan gida ba a je a dawo bane ba khalidi na fiya abada za su shiga za su dawoma a cikin gidan aljanna har abada ce zalika alfawzul azim wannan shine rabo mai girma Allah samu a cikin shi wannan shaida ce daga Allah subhanahu wata'ala ta yarda da sahabbai ansar al-muhajir wal ansar da man suka bi su suka bayyana su yace wa shahadatu lahum bil iman wal fadl wal adl asalun qat'iyyun ma'lum min ad-din bid darura maganar yin shaida shaida ga sahabbai ka musu shaida da matsayinsu wajen bangaren imaninsu da fadalansu da matsayinsu na adalcinsu yarda da wannan imanin sahabbai tabbas ne mahita ne tabbas ne adalai ne yarda da haka asalin qat'iyun ma'lumin tibi darura asalin tushe ne wanda a yanke babu wani kaidi kuma bane da kasan ka ce sallah a musulunci ko kasan ta farilla ce azumi da kasarin su shi wani abu ne da addini an riga an tabbatar babu wani sabani akan haka a cikin addini dole duk musulmi suna bazan su na bari duk musulmi ya san da haka ba wanda kamata ya jahilci haka matsayin sahabbai su ne ƙololuwa wa mahabbatuhum wa zabba anhum kuma dole iya cikin iya cikin abin da ke ka'ida ka so sahabbai kuma zabba anhum da kare duk wata kazamta da aka dangana musu kare mutuncin sahabbai haƙi ne a kanka duk musulmi kaka bari wani ya ci mutuncin sahabbai na'am muna maganar ce kenan maganar sahabbai dole ka so su ka kare duk mai neman cin mutuncin su kenan son su da kare kazamta gare su ko aibanci gare lalata su dinin wa iman yin haka addini ne kuma imani wa bugudun kufurin wa nifaq in sahabai kafirci ne kuma na wuce ne kwanan nan wani ya yi kun wani ana gwadowa wai wani ne ya musulunta mutumin ingila hannun wasu yan shi'a wai bayan kalmar shahada sai allakanta mu a shahadu ka shaida anna ababakar wa umar wa usman wa aisha wa hafsa finna Allah ba wani wasu ba gaba da gaba na kallon su sai ya shaida da haka kuma kuma ya ka tabbatar da na kubuta daga abubakar da umar da usman da aisha da hafsa kuma karshe na uku sai ka tabbatar da tsinuwar allah kansu kuma malamai ne ga nan sanannu a talibai ko ba da audio ne sauti ga kallon su haka ci aqidarsu wai ma wai bari bane ba lokacin da ka kalmar shahada wai zaka aka aka rungume shi ya zama dan uwa na addini kuma bayan ya tsare tsine ma Abubakar da Umar da Usman da Sa'isha dai ayyuka da musu kuma yace shi ya kubuta su wa shine imani sai yanzu kai imani sai ka kubuta da su ka shaida dan wutan ne kuma ka tsine musu yanzu ka shiga zama cikakken kenan saki da su Allah kiyaye yace to wannan aqidar ahlus sunna wal jamaa san ma'ana sahabbai kare mutuncinsu kuma na abin addini ne imani ne wa buguduhum kufrun wa nifaq kin sahabbai kafirci da kuma nawuci wa ahlus sunnati wal jamaa la yadhkurunahum illa bi khair ahlus sunna wal jamaa ba sa ambatan sahabbai sai da alkhair لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم وأوسى بحبهم domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya so su kuma yayi wasiya da muso su da so su yace fa qala sallallahu alaihi wasallam Allah Allah fi ashabi la tattakhidhuhum qaradan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum ومن أبغدهم فبيغضبي فبيغضبي أبغدهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يشك أن يأخذه wannan ruwaya cikin sunan abi dawo ta tabbata ya ce cikin sunan tirmidhi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa ya ce ya ce musu Allah Allah fi ashabi ina gama ku da girman Allah dan Allah kada gama kana gama ka da Allah ina gama ku da Allah kan sahabbaina la tattakhidhuhum garadan ba'di ka ku dauki sahabbaina wajen su ga san garad yanzu misali ana abin halbi ana kawo na abu da abu da da hannu aka neman halbin shi wa zai same shi kai wajen halbi daga nan abin zo ka ku dauki sahabbaina wajen suka ma ku dauki sahabbaina abun suka faman ahabban duk wanda ya so sahabbai fa bi hubbi ahabbahum an kaso su saboda san manzan Allah ne kaso su kaji san da dalilin san da manzan Allah shi yasa kaso su wa man abgadahum wanda kuma yake sabai fa bi bugudi abgadahum dalilin kin da yake minne yake kin su kaso su sai san annabi ka kisa dan kin annabi kan duk muke sahabbai ba sa annabi wa man azahu faqad azani yace duk wanda ya cutar da sahabbai ya cutar da ni wa man azani faqad azalla duk wanda kuma ya cutar da ni ya cutar da Allah wa man adalla duk wanda ya cutar da Allah yushiku an ya akhudha ya kusa Allah ya kama shi kai tsaye Allah ya kama shi wannan kuma shi ne maganar da inda manzala ya yi ya so su kuma ya sa mu ma ya mana wasici mu so su wannan shi ne imani san su dole ka so su ɗin dai da imani a tare da kai ya ce wa kullum man ra'a rasulallah sallallahu alaihi wasallam wa am tatsi na ƙasa ko قال الصحابي الجليل sahabi aljalil abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sahabi mai girma abdullahi bin mas'ud ke cewa hubbu abu hubbu abi bakar wa umar wa ma'rifatu fadlihima min as-sunnah san abubakar da umar da sanin matsayinsu fadalarsu iya daga cikin sunna da kaji mai sukan sukurin hadisha na kuran وقال الإمام مالك رحمه الله كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون سورة من القرآن sahabbai magabata na ƙwarin jimam malik suna karantar da ɗiyansu san abubakar da umar kamar zai kawai ɗiyansu wata sura ta alkur'ani kaji matsayin waɗannan bayan allah dole ka san matsayinsu kuma wannan idan ka dibi sahabbai ya ce ma'ana wa kullum mara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata ala dalik فهو من الصحابة كاجي صحابي دون لغا منزان صلى الله عليه وسلم يا إيماني da shi ya mutu akan wannan iya daga cikin sahabbai kaji sun yanke taka kenan idan ka ce yanzu ma wani iya ganin shi kenan shi ma sahabi ne amma ya bashi wani aiki annabi ya ko bi ba sahabban ba ma yanzu aka zo da shi abin sabo aka ba shi malamin kowane ne kaga hadari kenan ke ce duk wanda ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi ya mutu kan haka iya daga cikin sahabbai wa in kana صحبته سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة منها yace wannan iya matsayin sahabi ko da shekara ya da manzon Allah sallama a wata da da manzon Allah rayuwa kai kwana ɗaya da manzon Allah kai ko da sa'a ɗaya in ya ga manzon Allah ya imani da shi ya mutu kan hakun sahabi ne ko awa ɗaya kaga duk wani iya ture mana yan cuwa-cuwa addini yace wala yadkhulu an-nar ahadun min as-sahabati bai'at hatta ash-shajara bal qad radiyallahu anhum wa radu anhu wa kanu akthar min 1400 yace kuma aqidar ahlus sunna wal jamaa babu wanda zai shiga wuta a cikin sahabbai duk wanda yayi yau manzala mubaya'a karkashin wannan itaciya Allah ya yarda da su sun yarda da abin da Allah ya ba su kuma wa'annan 'yan tata shagara mutum dubu ne sama da dubu ɗari hudu dubu da ɗari hudu wata ruwa dubu ɗari biyar duk wannan gaba ne an gawarta musu Allah da su wannan goma kun suka shahara su kun suka shahara kun wannan goma wannan shahara ce suka yi don su suka shahara kun zama guda aka bada musu amma ga dubu ɗari ga can 'yan bazar ɗari da sha biyar ya ce waɗannan sahabbai dukansu ba sa shiga wuta wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu an-nar ahadun bai'at hatta ash-shajara kaji wannan ruwa Imam Bukhari ya rawaito ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulu an-nar ahadun ba ɗaya wanda zai shiga wuta duk wanda bai'at hatta ash-shajara duk wanda ya mazala mubai'a kakashin wani itaciya ba mu shiga wuta wanda an zo Hudaybiya annabi ya zo umara ba ne aikin ba yaƙi ba suka hana shiga dai bayan abu ne dogo aka kare hikimar Allah a cikin sabai gaba ɗaya hikimar Allah akwai munafiki guda shi kuma Allah yana zai gama tama duk da annabi da zo ana ana mutum baya gaba ɗaya kowa ya zai zo shi munafiki ke da bayan wani ci ke da shi yake shi mai dabara ke da kare kaf bai shigo ba kuma Allah ya gafarta ma 'yan cikin wannan mu baya shi ban da shi shi bi shigo ba bai raban damu to wa'annan duka yan aljanna ne yace wa ahlus sunnati wal jamaa aqidar ahlus sunna wal jamaa yakuffuna yakuffuna amma shajara bainahum min an-niza' suna kame bakin su game da shiga jayayya ta tsakanin sahabbai ali da ma'awiya da waye wani da aisha wannan shiga kutsawa shiga wannan abun da ai ɗauko ka bayyana da laifin sahabbai suna kame kame bai kamata ka shiga ba illa hanya ta karanta wa tarihi zaune kuma karanta haka a nan ya yi turmuwa sai sa da ya sa maganar kamewa game da abin da ya gudana tsakanin sahabbai na rigima na jayayya sai ce yi jamhurin sahabati lamai da hulun fitna jamhurin sahabbai a ce majority mafi yawan sahabbai ba su shiga ba wannan yaƙe-yaƙe da aka yi na fitina duk da abin ya makana a zamaninsu wasu abin ya shahe su amma mafi yawa ba su shiga ba walamma hatatul fitna kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam asharatul uluf lokacin da wani fitina ta fara akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dubunnai mata da daktar dizen mana miliji na dubunnai dubu dari dubu dari kaza dubunnai na mace akwai dubunnai dubunnai na sahabbai falam ya haduru haminu mi'a a waɗannan dubunnan sahabbai ba a sami sahabi ɗari ba wanda suka wani abin shahin su hidimin yawa suna ke yi wasu ne a cikin da kun sabai abin shahin su su ma cikin gafala da cikin abin da na haka na kuskure wanda kowa dun ba annaba bane ba ya ce gaban iya magana ba su kai ba ɗari ko wuce ka bar ma lam ya bulugu salatin ba su kai ma talatin kama rawa zalin al-imamu ahmad fi musanadihi imam ahmad ya zo cikin musulun gidan shi kuma ya wani labarin ya imam ahmad ya zo bi sanadin sahih an ibn sirin wa abu dawraza fi musannaf sun kama maganar kenan cewa tabbacin duka sahabbai ba su wuce ba talatin wani abin ya shafa haka ibn kasir kenan imam ahmad abu dawraza ibn kasir cikin bidayar nahaya sun kama labarin sahabban da suka shiga cikin wannan fitina ta shawa su shi talatin ba to bale kai magana kan sahabbai daga su kan sahabbai dan dago wani tarihi da abu da bakana in kaɗan ne abin shawa ya ce iya maganar kame ya kufuna an mashirar bayanan mana na zaɓi a hasinar jama'a suna kame bakinsu wajen shiga ko sukan abin da ya guna tsakanin sahabbai na jaya tsakaninsu wa yi kiruna a suna barin al'amuran sahabbai zuwa ga Allah Allah san mai gaskiya da mai kuskure faman kana minin musiban kana lahu ajran wanda a cikin sahabbai jayayya da aka samu ko gardama wanda ya daidai iya da lada biyu wanda mai labari idan mai kokarin shahada je daidai ya lada biyu daga shahada da lada samu daidai dan ya kuskure da ya lada guda ba da laifi ya ce wanda ya samu iya da lada biyu wanda ya daidai wa man kana minnu muqti'an falahu ajrun wahid wanda kuma a cikin sa ya kuskure yana da lada guda wa qata'uhu maghfuru lahu insha Allah kuma shi ma kuskuren nashi din Allah da an gafarta mishi kuskuren maghfurun wala subuna ahadan min ahlus sunna wal jamaa ba sa zagin daya daga cikin sahabbai wala zukurunahum bisu ba sa ambatan sahabbai da wani mugun abu bal yadhkurunahum bima yastahiquna min as-sana'i al-jamil kabar ma suna ambatan sahabbai da abinda sahabbai suka cancanta na kyakkyawan yabo kuma yin haka tanfidan liyusaitin nabi sallallahu alaihi wasallam dan zartar da wasai da manzo Allah yayi bidalika ta yin haka ta ambatansa da alkhairi shi sa an sunar jama'a suke ambatan sahabbai da abin suka cancanta na kyakkyawan yabo da haka maza ya yi wasiya sai kawo ruwaya da musulun ya ruwato a nan salasun iya cewa la tusubbu a sahabi la tusubbu a sahabi fa wallazi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma a daraka mudda a hajjihim wala nasifa manzana ya kira kakku zage sahabbai na kasan shi a larabci aka ce sab ba sai zage ba ɗin namun ɗanya ka ci abubuwa ka ci kaza ka ci kaza a duka bakar magana zagi ce a gaya maka bakar magana a aibanta ka zagi na larabci na kan sab ya ce kakku zage sahabbai na kakku zage sahabbai na fa wallazi nafsi biyadi yace na rantse da wanda raina ke hannun shi law anna ahadakum inda dayan ku na ba su muke nan an faka misal udin zahaban yace da kwatamcin girman dutsen uhudu na zinariya ka ba da girman dutsen uhudu ba na hatsi ba ko dawa ko shaidu ba ka ba da girman dutsen uhudu na zinariya ka ba da ka ba da sadaka yace ma adraka mudda ahadin ba za ka kai ba ko da muddi na sha'ir ko na alkama na sahabbai kai ce ma wala nasifa ko rabin shi baka kaiwa ka ba da girman dutsen uhudu zinariya sadaka to muddin sahabi raba muddin shayi naka a wajen Allah baka kai darajar sahabi wannan ne zaka zaga zaka aibanta za ga wani hanyoyi ɗin wani suna da yawa hanyoyi da yawa ko a radio ko talabijin da ka ji an wani har mara gawa ɗauko maganar ai kaza tarihi kaza iya so kai maka lahin umar wani abubakar kaza a kaza to a fakace bisa fara kai tsaye kai su har ɗauko wani tarihi wanda a kai ga sukan umar ko abubakar to ganin za ta jire da haka suke fara shimfiɗa sai da kuma laihi na abubakar laihi na umar kai shi kamar kana kyamar shi ya kaza kaza bai dace ba abi dace ba kai tsaye bisa fara la'anta su ya zama ka shahuda sun kata maka su sun kama kayan su kuma sai karshe ya dire maka da maganar tsinuwa ko da Allah yan wasu habbai duk mai hankali Allah sa mu ce masu hankali ka diba wannan addinin da kai duniya wannan kadai bayan zama na salama ya suka ba da dukiyarsu da rayuwarsu wannan addinin har ya kawo ga duniya ya kaga inda kake amma sun za ka cewa ka aibanta sai yau wasu ya halibet sai wani halibet ka suka yi suka shahadi kai kan gabi zanen mai hankali ba ka ce ai masu yaƙi shahadi ya halibar dukkan wani halibar dukkan wani halibar gaba da dukkan wani ya halibar dukkan an gajiyar gajiyar su su kai jihadi su kai da addinin Allah su kai fito hatta islamiyya kullum abai zama kamar abin kuma hira kullum abin kabilanci kai kaza halibar halibar suna daraja suna da matsayi amma ka ce kullum dai su kana wani abu ne daban cikin addini kowa duk mai hankali ya san idan daga addini ya huce magana wasu 'yan jama'a ko 'yan gida kula aiki nan duka wani sabon gaba daya kuma da dukiyarsa da rayuwarsu ima ka karanci karanci labarin yaƙi da aka yi na na musulunci kasan da matsayinsu ya ce ya kawo turmamu a ƙasa ya ce waka da waka a bayan ubaidin labin umar abin magadadi kalamu na yan wannan magana annabi ya yi ta annabi ya da magana da wasu iya magana da wasu la tusubbu a sahabi ku zagi sahabbaina wasu ne a gaban shi kima na magana walau an na ahadakum annabi ya yi wani magana ga wasu 'yan baya a kan sahabbai 'yan harku annabi ya yi shi ne kan khalid shi da ɗaya cikin sahabbai khalid ya mai wata magana a kashe annabi yake wani magana kan wanda suke ma 'yan baya baya ne wani ba yake zo nan kashen 'yan baya baya suka zagi 'yan harku yake wani magana kansu yi ko na farko a sabbin awalun ta na gamuwan baya ya ce an samu rikici ɗan maganganu tsakanin ubaidullah bin umar da mcdad fashe ta ma ubaidullah mcdad ubaidullah bin umar ya gaya wa mcdad baka magana فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر آه علي بن حداد أقطع لسانه لا يشتري أحد بعده فاشتم أحد من من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم yace nan kenan shi dan Umar bai dalla ya ga wannan sahabi bakar magana Umar yace kai kai kai maza alabi na da maza a je a zo min da makiri aka ta sanu in cire mana aka abin ka a cire cire harshen shi gaba daya zai cire harshen ɗin shi umar ya so ya haka dalilin mi ya ce don kada wani daga baya lashtari ahadun ba a dahu ka a samu wani daga baya ya samu ya yi kuzari ya samu wata ya samu damar zagin ɗaya cikin sahabon annabi salama don ka a ga ba maganar damar zagin sahabi sai ya zama darasi ga yan baya kaka wani ya samu kuzarin zagin sahabi sai zama darasi ya cire harshen shi harshen ne zagin sahabi shi dan wani shine wanda mutum zai kuran a ruwan sai ba kafa ka da kafa tsinuwar Allah ba ma magana bakara ma tsinuwa la'anta Allah shi da mu yace wa ahlus sunnati wal jamaa يعتقدون بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين معصومون في جملتهم من الخطأ وأما أفرادهم فغير معصومين والعزمة عندهم من الله تعالى لمن يستفي من رسله في التبليغ وأن الله تبارك وتعالى حفظ مجموع الأمة أن الخطأ للأفراد يتي أكيدر أهل السنة والجماعة ya'taqidun suna da aqidar bi anna sahabata radiyallahu anhu cewa sahabbai Allah da su suna da aqida me matsayin sahabbai ma'asumun fi jumlatin min khata a jumlace sahabbai ba sa zama akan kuskure gaba daya a jumlace a ce duk sun duk akan kuskure gaba daya wa amma afaradun fagar masu min amma ɗaiɗaikun su sahabiwa ne sahabiwa ne wannan ba shi da isma a ce da kuskure eh suna da kuskure kamar da kowa ke kuskure kuskure suna isa mu kuskure fagar masu min wal ismatu indahum isma wanda aka kare da laihi a wajen alsuwa jama'a indahum kenan isma a wajen ahlus sunna jama'a liman yastafi min rusulihi isma daga wajen Allah tana ga wanda Allah ya zaɓa cikin manzanni fit tabaligi wanda suke isar da saƙon Allah su ne kaɗai manzannin Allah ne Allah ya ba kariya wajen isar da saƙon shi wannan shi ne kaɗai ma ba annabin Allah ba kenan hafiza marjamul ummat an kada Allah ya kiyaye a jumurci al'umma gaba ɗaya a ce sun yi kuskure amma lal afrad ba da dukkan mutane ba dai ku suna kuskure wannan shine maganar shi gama dan misali ta aka ce a musulunci akwai aiki da ijma'i shi ijma'i dan a ce al'umma tabbata taruwa akan kuskure gaba daya magana kenan kenan amma da dai kun sa'a san yau wani kuskure kuma saura su gyara su inkari ko su magana maka abin kuma gyara kenan ba ce ba wani bai kuskure kuma kuma yanda Allah ya gauta mishi sai ya ce ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam ta karuwa ta sanar turmuzi inna allaha la ya jima ummati ala dalala wa ya dulla ala jama'a annan salasa mai ce allah mai girma da buwaya baya haɗa al'ada gaba ɗaya akan fata a yi jima'i na al'umma kan fata ba yan gari ba ko su yan unguwa ko yan wani wuri da kuma su kawo maganar sai ana ba nan garin aji tunda nan garin da kowa ya rada al'umma ta bata haɗu akan kuskure a da magaran kurum a'a ko a Kano a'a wannan ana nin al'ummar ba ɗan gari ba a dukkan al'umma ta ake magana a ce ko ina ijma'a al'umma ne ba sa bani kuma ce kuskure ne Allah Allah bai masa Kano Allah ya kare su yace kuma hannun hannun Allah iya tare da jama'a kenan wannan jama'a ita bin labin masu ke wa magana wanda suke kan gaskiya al'umma ta kware jama'a ta kware ba jama'a ta wani ba sai bin masu ya ce ko da kai ɗaya ne an ta da jama'a inda kana kan gaskiya ko kai ɗaya ne sunan ka jama'a sai wala an ta wahada kai kai ne jama'a ba na nema tarin gayye banza sai jama'a ce koyon ganin koyon koyon kaɗan ne muni mun yawa yan gari mun ga yau ga yawa ya ku so ta mun Allah ka tare da mu a ba haka ba ba nan wanda ce kan gaskiya rike gaskiya ne ba taron jama'a haka ko ga kare yace wa ahlus sunnati wal jamaa ya'taqidun bi anna as-sahabata al-kiram radiyallahu anhum ma fadalihim muqaddarihim laysu sawa kuma dinne da mun tanga kasa da mun gurin aqidar ahlus sunna jama'a na kai da musulmi zaman to akan haka sai ce aqida mutanen kwarai magabata da muke so mu rayu akan da cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a suna da aqidar sahabbai masu karamci ma fadalihim wa azim qadarihim duk da fadalar sahabbai da girman alkadarin su laysu sawa ba matsayi ba da suke gaba ɗaya duka duka matsayinsa ɗaya a'a bal ba'dhum afdal min ba'd yace wasu sun yi wasu ta cikin manzon Allah ma sun ko ba magana wata bai ba wasu sun yi wasu wa anna as-sahabata al-arba'a Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum hum khiratu hadhihi al-umma ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam bil ittifaq yace sahaban wannan guda hudu Abu Bakr Umar Uthman Ali radiyallahu anhu waɗannan kuma khilatu hadhihi al-umma sune khilatu hadhihi al-umma sune yayin wannan al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sune gaba kuma wannan ittifaqi ne ba sabani wa hum al-khulafa'u ar-rashidun al-mahdiyun ala tartib wannan sune khalifofi shiryayyun masu shiryatuwa ala tartib a jere abubakar umar uthman ali وهم من العشرة المبشرة بالجنة سنة تكن متاني قوما المبشرة بالجنة وانت أكبا بشارة دا الجنة سنة تكن وانا قوما وانا قد أهدهم وفيهم كانت خلافة النبوة ثلاثين عاما ما خلافة حسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك yace waɗannan hudun su ne halifofi na annabta suka wa annabta halifa wanda man su shekara talatin wannan hudun tare da cikon hassan bin ali radiyallahu anhu a jam'in danar sarasarama ya ce halifa cikin al'ummata a matsayin halifa shekara talatin za a yi ana matsayin khalifanci ta annabci shekara talatin za a yi ana khalifanci na da sunan annabta summa mulkun ba zalik kuma bayan wannan bayan shekara talatin zai koma mulki na kama karya ko mulki ne da kuma nasarar sarakuna to wani nisa ya kawo sami na ali lokacin da sai da na ali allah mai cikawa akwai yan watanni ko tafi yan watanni ne wanda hassan da ya hau halifa ta ali ya cika wannan watanni na cikon shekara talatin hassan bin ali kenan iya ya samu juzi'i daga cikin halifancin annabta ta manzana ta shekara talatin ce shigun da ali ya mutu akwai sauran watanni shi hassan ɗan shi shi cika dan shi aka wa bayan a bayan ali kuma shi kuma daga baya ana cikin wannan rikici allah ya ba shi wannan fadala da annabtun iya yaro don wannan sa da manzala yana iya hasan iya yaro iya bara ana ɗaukan shi akan cinya manzala ya ce masa habbai kun ga wannan ɗanawa zai za a samu ta rabuwa tsakanin al'umma ta musulmi babba wannan ɗanawa shi zai sulhun wannan al'umma zai zamanto a hannun shi a hannun shi za a sami gyaran haɗa kan al'umma babba guda biyu ta musulmi tun iya wasa iya hawa ci ana ɗaukar shi hikimar Allah haka abin a kwanta a tashi a kwanta a tashi annabi ya bar duniya abubakar ya zo ya bari umar ya zo ya bari usman ya bari ali ya bari sai ga hassan ya hau shugabanci a lokacin wannan rabuwa don tun da ali hau cikin wannan fitina ake haraibar duniya ainiya ta wata babbar gamuwa ta bala'i ta yaki kuma hassan iya jagorancin musulmi kurin allah tusa mashi wannan fahimtar wannan gamuwa idan aka yi da shi a takaice da kurin ya nemi rigima da ake ta shugabanci ya yarda ya sarke wannan shugabanci da yake kan shi ya bar ma mu'awiya na kan ta'amul jama'a daga shi tun da alibar duniya tun da usman ya mutu aka samu wannan rabuwa wa'yan sham daban yan hijar daban aka samu rabuwa ta musulmi amma an samu matsala da ta yaƙi da tsakanin su sai da wannan bayan wannan shekarun tukwan Allah ya kawo wannan sulhu a hannun Hassan bin Ali shi dalilin haɗuwar kan al'umma ta yaba mu'awiya jagoranci shi yasa nan za ku gane hadarin shi'a za kullum hasan hussein hussein shin ali hussein kaɗai gare shi wayewa da hussein hasan ne bayan sauran yan uwan hussein ma kullum hussein hussein me yasa ba za su yi mutuwa a hili ba su doki hasan irin kiri amma ba sa bukata ba suna suka hasan a fakaice me yasa kuka ba su magana hasan saboda suna gan hasan bai kyauta ba su suna cewa shugabanci sai alibet he yan gida to ya ga shi hasan da kai shi da wannan jagorancin ya ba mu'awiya gaba ɗaya ya zama shi ma fi yake wannan shi su ce ga bai dace ba wani suka ne ba a wajen su sai sama ga busu kama kan hasan dan ya ba da shugabanci kenan kaga ya ture da'awar su suka ce shugabanci sai alibet to hasan ke da kai shi kuma iya shugaba na wani bangaren al'umma amma ya dangane ya meka kuma annabi ya shaida tun ina yaro annabi ya yi ba abin da ya yi amma har yau su wani abin ba sa san shi za su kama ganu da yawa kan wannan matsala na rashin dacewa a ba ma'awiya bai cikin alibait to ba haka bane ba ya ce wa'annan dai su ne matsashin aƙida suna jama'a sahabbai suna da bambanci wani ya yi wani kuma a cikin sahabban waɗannan goma da aka bishara da aljanna wannan haliba guda hudu suna cikinsu halibobi guda hudu suna cikin goma da aka bishara da aljanna ya ce wa yi faddiluna baƙetar ashiratar wani mashi bil janna alladina ta mahamun na rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin goma da aka bishara da aljanna waɗannan hudun su ne a gaba wanda manzan Allah ya ambaci wa'annan goma a zama guda ya ce abubakar filjanna umar filjanna usman filjanna ali filjanna talha filjanna zubair filjanna sa'ad bin abi waqas filjanna sa'id bin zayd filjanna abdullah bin auf filjanna abu bakr bin jarrah filjanna annabi da su shi su goma ne gaba daya zama guda musu ta duk wa'annan suna cikin aljanna kun an kare abubakar umar usman ali tala duka wannan su zubair da sa'ad da sa'id abin auf ya ce duk suna cikin aljanna suna cikin aljanna to su zai suka shahara dan zama guda aka bada albucikin cewa yan aljanna ne bayan kuma suna cikin wancan da aka yi mubaya'ar da su suna ciki eh suna cikin badar illa badar usman yana gida yana jiyar iya nan sallallahu iya jiya ne bizo ba a bada Usman kuma a Hudaybiya annabi ta gani Usman ko an ake shi wani hidima a cikin Makka ko to kaga suna da abdewa ya hada suna samu wannan masa kenan yace Talha yace sune Talha ibn Ubaydillah wannan sauran bayan wancan guda hudu da Zubair ibn Awwa Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'id ibn Zaid عبد الرحمن بن عوف أبو, أبو, أبو بكر بن جراح أمين هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا أبو أبو أبو أبو بلا شأن النبي مسونا أمين ونا الأمة duka wannan su ne shida bayan wancan guda hudu bayan wa'annan kina a cikin sahabbai ma wa'annan goma su ne a gaba sun ma'ahal badar sai kuma 'yan badar wanda suka je badar wa ahal uhud da 'yan wanda suka je uhud wa ahal shajara ahal bai'at ridwan da wanda aka ma suka nan mubaya a ƙarshen wannan itaciya wa kadhalika ahal bai'at al-aqaba haka waɗanda suka yi mubaya a bai'atay al-aqaba bai'atay al-aqaba dan bai'atay ma'ana bai'atay ne bai'atay ne ai an ansar sun ala mubaya a so biyu zawa ta warko su sha biyu wannan wanda a ciki aka ba su wannan Musa bin Umair ya je ya karantar da asar shi yawa da kai addini cikin Madina bayan ɗan shekaru an sun zamna imani ya zamna a Madina kuma suna da labarin manzala iya can makka kamar da jabir bin abdullah ke cewa sun diba suka ce muna nan madina mu ci mu sha cikin nutsuwa manzan allah a makka iya gudu iya tserewa iya cikin tsoro ce ba zai yi ba suka yi shawarar su je su ba shi shawarar ya komo wajensu shi yanzu bai a ta biyu da aka yi da wajen mutum saba'in da kuma aka ta yi can da sha biyu da wajen mutum saba'in aka yi to wannan bai a guda biyu kenan fadalar sahabbai bayan yan badar yan uhud yan shaidar kaka shajara da yan wannan bai a kin guda biyu ta farko da ta biyu ta alibai a tilar akaba allazi nasarullah ta'ala wa rasuluhu suka taimaki Allah da manzon shi sallama summa ya'taqiduna bi fadl al-muhajirin thumma al-ansar tunda aqidar ahlus sunna wal jamaa suna da aqidar fadala ta muhajirin a jumlace haka fadala ta dukkan ansar summa sa'ir as-sahabah al-kiram radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kuma haka sauran sahabbai masu karamci Allah ya dace yace faman ahabbahum واستغفر لهم ودعا لهم بالخير وتردى عليهم ورعى حقهم وعرف فضلهم واتبع هديهم كان من الفائزين وإن اللي أكجيروا إن صحابه فمن أحبهم دون ديسوس wastaghfara lahum ya roƙa musu gafara ta Allah wada'a lahum bil khair ya roƙa musu alkhairi wa taradda alaihim ya ya musu musu mashi radiyallahu anhu ya nemi Allah ya dada su radiyallahu anhu so taradda alaihim wa ra'a haqqahum ya kiyaye haƙƙin su wa arafa fadalahum kuma ya san fadalarsu wattaba hadahum ya bi shiryarsu duk wanda haka kana min alfa'izin iya daga cikin masu samun rabu a wajen Allah gobe kiyama kenan san su roƙa musu gafara ta Allah yin addu'a alkhairi gare su ilimin da Allah gare su kiyaye haƙƙin su ka san fadalar su ka bi shirin su kana daga cikin masu rabauta amma sabanin haka yace wa man abagadan aw sabbahum aw intaqasa minhum aw tabarra'a minhum aw lam yataradda alaihim أو ذكرهم بالحمد واللمز هو من الحالكين الضالين أما دون wanda ya kisu muna magadahun wanda ya kisa habbai ya wani tsayayya aw sabbahum ko da kisa habbai aw taqasa minhum ko rike darajar su rike rike musu daraja aw tabarra'a minhum ko ce ba shi ba su habbai ina wancan suke aw lam yataradda alayhim ko bai musu radiyallahu anhu ina so wancan shi suke su kansu aw zakarahum bil hamd wal lams ko ya ambaci sahabbai da suka da aibantawa aibantawa to wannan fa min al halikin dalin ya daga cikin halakaku batattu wannan shine matsayin duk wanda ya bi wannan hanya Allah samu cikin masu san su da roƙa masa gafara ta Allah yace wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته يتولونهم ويترحمون عليهم ويرعون حقوقهم ويعرفون لهم قدرهم ويبغضون من يبغضهم أو يقدر فيهم ويتردون عليهم جميعا ويرون أن موالاتهم وحبهم من الإيمان ومعاداتهم وبغضهم من النفاق عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي يتي أكيد أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته سنة سوية سنة سن أهل البيت يلقي أنا سلامة سنة سنس تزوري أنا صلى الله عليه وسلم يتولونهم سنة سنة أكسر وليين من تلمرهم ويترحمون عليهم suna suna neman rahama Allah gare su wa yar'auna huquqahum al sunna suna kiyaye haƙoƙin ahlul bait na karrama su wa ya'rifuna qadarahum sun san girman qadarin ahlul bait wa yarquduna man yarqudum kuma suna kin duk wanda kake su aw yaqadawa fi ko me su kansu in wannan muna da ta matsala ta ahlul bait ana menene an samu mutane wasu kudin sun zai tushe ahlul bait ne ta ƙarya ko neman wani bara to wani yakan ce a ya za a yi bakin mutum a ce adal bait irin wannan magana kaka cike ta in aka ce wannan aka ce adal bait ne ya tabbata haka aka san gidan ko zuriyar su kurin ka bar shi da Allah shi da Allah kurin abin za ka iya yi na karanta ka mishi sau me yasa iyayewa a samu bakin mutum adal bait bisa ba samu arbe ne an yi zaɓaɓɓin mutum adal bait kuma zuriya ce armi da yawa ne yau baban kan armi da yau daga saudiya cikin biya ba na saudiya akwai bakirin biki ne armi ya kawo nan zaka zaka akwai a saudiya cikin biya ba dai saudiya akwai baki in baka wata an yi shi aka ba a wannan akwai ta ba akwai akwai baki kirin da shi zaka ta rigima akan zai zama halifa gaba Allah mai cikawa kiran armi armi ya ka komi akwai bayi akwai armi akwai bauta wanda mai bauta ko baiwa ce idan mai gida ya armi baiwa ya kwanta ba ta ayu dan shi ne kan kudda inda kudda zai gado zai gado kenan kan mutum shiga rigima a kai dan kai zaka yi bakin mutum ka zama alibaiti wannan mana kawai ba kurin ka kare shiga irin wannan rigima idan kana da wani abu daban na kiran da kare ma ka mishi ba ruwan karshe illa zai iya bara ka ce kai alibaiti bai bara ba alibaiti bai bara ba ba alibaiti sadaka ba shi sadaka idan zai labe dai wanda ya kabara da shi zai kuma sabara da shi an yi sabga a waye da ahlul baiti wannan ya ce adada ba shirme ne ahlul baitin gaskiya bai sadaka sai dai alheri kyauta ka mishi amma sadaka bai cikin ta haramu ne mace di ba ana da sadaka a ahlul bait hasan bin ali yaro ya ya ci ana nan aka da bin sadaka kada mai lokacin sa baki har ya hada baki manzo Allah sa ya tsaye da amawishi yace ahlul bait sun mura da bin sadaka to kai ka zo ga kana bara kana neman ta kana neman sadaka amma ka yaro ne tsaye ci ya da ka sai aka ya amayo ta karamin yaro kaga mutum ya zo babban ya neman bai sadaka a wannan ta dama ba gaskiya bace ba sai ya ce kenan suna kiyaye haƙƙinsu sun san alƙadarinsu wai bugudu na mani bugudu suna ƙin dille ƙin ahlabe au ya ƙadau fi mu suna ƙin dille su kan ahlabe wai taraddauna alayhim jami'an suna taraddiya Allah anhum ala adda ta jami'a da Allah ga baki din su wa yarawna anna muwalatahum wa hubum min iman ai bait al-sunna wal jama'a suna ga cewa soyayya jibinta ahlabe da soyayya ira cikin imani imani ne ma wa bu'adatan wa bugudan min nifaq suna ga cewa kiyayya adawa da ahlul bait daya daga cikin munafici sun yi haka aiki da fadar annabi sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa uzakkirukum Allah fi ahlul bait ina gama ku da Allah kenan ku ji tsoron Allah kan ahlul bait iyalan gidana haka ina neman a kula da iyalan shi ku kula ina gama ku da Allah kan iyalan gidana kenan ka annabi ya neme ya neme mu mu karrama ahlul bait eh mu musu karama yan karama mu ba su alhumus da kadar su wannan shine abinda yake wannan wuri wannan kaga din ne wanda ka da mu da matsayin ahlul bait a wajen ahlus sunna jama'a abin karamawa ne mun shi daga ahlus sunna ba su matsala da kowa kai da kaushe ba mangare kowa ba mu sukan kowanne kowanne na kware ne mun shiga ganin ma ko ya da ne ko ya sahabbai ne mu duka ne gaba daya dukkan sahabbai da muhajirai da asar yan warko da karshe da alfi gaba daya ko da mu a gidan mu ba mu ware kowa muna san kowa muna karama kowa kuma mun imani san wa'annan imani ne kinsa munafuci ne shi ne akidar suna jama'a sai ina ga abin da zai kawo mu iya shiga lokacin namu ya zo kusan ƙarshe sai Allah kan fatan sama sai mu dasa insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته